إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallon mu da saurare barka mu da yau barka mu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta gidan rediyo da TV na Bonfere a nan Yame jamhuriyar Nijar. a yau muna 25 ga wata na uku hijira ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 yayi daidai da 21 ga wata na goma miladiya ta isa alaihi musallam shekara ta 2022 yan uwa masu kalamu da saurari idan ban manta ba satuttuka da suka gabata malam ya yi muna karatu kan alhiz an yi sati daya biyu uku to muna tare da shekka abdulmalik hamis da garin yamai jamhuriyar nijar almajirin malamai
to yau insha Allah ta'ala za mu shiga sabon karatu sabo gal na mustalhat kan Na'am.
allafzu wal ma'na na'am a karmakala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai bonferai da ke nan yamai muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala tare da jinjinawa a gare shi wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu dama muka haɗu da ku a wato wannan darasi namu na al-mustalahat da muke gabatarwa.
na'am To, a sati uku da suka gabata mun yi bayani kan alhifz da qawaid alhifz mun zo ƙarshen maudu'i sai kuma lokaci mun halin da ke dai mun dan abin nan.
Na'am.
To, a yau da yarda Allah subhanahu wata'ala za mu yi matashiya kaɗan akan eh, mas'ala yalla guda eh, biyu da da su muka liƙe amma dai ba su samu shiga da kyau ba na'am ko da a gurguje na in ya so sai mu shiga cikin sabon maudu'in mu shi kuma mu ga abin da Allah subhanahu wata'ala zai yi.
insha Allah eh dan wani bi maudu'i sai a sa tsammanin karatu ɗaya zai kare sai ya uku ko hudu ko biyar ko abin da ya kama da haka Gaskiya, gaskiya.
muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Amin.
Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya Amin.
muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko Amin.
muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya amin
To, nukta da muka bari nuktoci guda biyu waɗanda kansu muka liƙe shine kan har da mun zo da wata nukta ba ta samu shiga ba ko ko akwai ɗan abin da ya kamata mu ƙara a kanta.
na'am Sai nukta ta biyu kan alƙawalin da muka yi kan irin matsalolin da suke faruwa game da eh, yanayin da duniya take ciki musamman matsalolin tattalin arziki da yadda ya kamata musulmi ya tunkari irin waɗannan abubuwan.
na'am To waɗannan su ne in ya so sai mu shiga cikin maudu'in mu na wato allafu da alma'ana.
na'am da irin nau'ukan shi duk dai za mu zo bayani kan shi insha Allah ta'ala na'am
qadiyya ta har da mun kawo abin da ake kira at-tahaddiyat kalubale na'am tahaddiyat jam'i na at-tahaddi na'am ina fata an fahimta kalubale da larabci to wannan tahaddi abin da suke kira challenge da english ko kuma defi da faransanci har da ta alkur'ani da karatun alkur'ani tana fama da wato kalubale to kalubalen nan za a iya kasa shi gida biyu a kaso na ilimi alhissi da almanawi fizik e moral abin da suke cewa da faransanci wato kamar wanda kalubale ne ana ganin sa ko na abin da ya shafi abin da ake gani ne da kalubale na abin da ba a gani mun tattaɓo kan mas'ala ce da ta shafi al'umma karatu alkur'ani ba abin da ya shafi abin nan ba akwai kalubale na ɗalibai akwai kalubale misali na malaman da ke karantarwa akwai kalubale na iyaye wanda su ya kamata su kula da karatun 'ya'ya akwai kalubale dai daban-daban daban-daban wanda mun kawo abubuwa daban-daban to amma a nan guda biyu nake son in yi bayani kansu kafin mu shiga cikin karatu mushkila daga cikin mushkilolin da muke fama da su misali akwai kalubale alkhariji akwai addakhili kuma kamar matsaloli kalubale wanda na cikin gida ne akwai kalubale na waje to su waɗannan na waje din an gane ko da na cikin gida na cikin gida namu ne tsakanin iyaye da yaran da kowa yana da abin da dashi to amma na waje yanzu ya canza sabon salo salon da ya canza shine cewa kamar turawa da kafirai ko in ce kafirai musamman na turawan yamma sun fahimci cewa alkur'ani yana daga cikin abin da yasa sun kasa cimma nasara a cikin kasashen musulmi to yanzu kuma kullum sun san da cewa su yaƙi addinin musulunci ko alkur'ani kai tsaye abu ne wanda mutane ba za su yarda da shi ba amma to sai suna ganin wace hanya za su bi wadda za su yaƙi addinin musulunci a fakaice to kaga wannan shine yanzu irin abin da ke faruwa kaga yanzu misali in muka ɗauko nan afirka sun fahimci cewa misali a yankin maiduguri duk duniya babu yankin da ake karatun alkur'ani irin waɗannan yankuna duk duniya mahaddata alkur'ani da rubuta alkur'ani babu nan mai duguri to wannan yankin gaba ɗai sai suka fahimci cewa ya kamata a sai da a yi a tarwatsa a tarwatsa wannan aikin kaga da aka zo aka kirkiro boko haram da suna addini kaga in muka duba mutum yana zuwa yana ganin kamar da suna addini yake aiki to amma yanzu in muka dibi na ta'ish rizulta an kashe dubban mahardata alkur'ani an watsar da dubban wato an ruguza dubban makarantun alkur'ani to wace fa'ida an ka samu ciki sannan kuma makaman ga daga su waɗanda ake ce ma kafirai ne ake karɓo su kuma a zuwa iskin musulmi suna karatu alkur'ani a kashe su kuma a ta daban ana sallar asuba a ce an yi jihadi to kaga turawa sun yi amfani da wannan dama kalubale ne wanda ya kamata musulmi mu farga da irin yadda makiya suke zo mana da wani tsari da suna addini saboda su ruguza addini wannan yankin kuma ba wai addinin kawai ba yanki ne mai dimbin arziki in ka duba yan ka ce maiduguri ba ya shafi maiduguri ita kadai ba akwai difa yankuna na difa ya shafi chadi yankuna ne waɗanda ana rubuta alkur'ani ana karanta shi kwarai da gaske to kaga in suka ruguza wannan yankunan kaga sun samu biyan bukatar su sannan ga wuri ne mai arzikin noma kaga an hana noma wuri ne mai dimbin arziki a karkashin kasa ba zance a ɗibo wannan arzikin duka saboda su ne suke ma aji makan su reserve chadi kamaru nigeria niger wanda yankin gaba ɗaya karatun alkur'ani ya samu matsala saboda wannan wuri wuri ne karatun alkur'ani kuma wuri ne mai dimbin arziki ya kamata mu fahimci wannan idan muka dawo ga kalubale wanda yake game da har da alkur'ani da karatun alkur'ani a kasashen musulmai mu aji wannan yanzu mu zuwa misali kasar saudiya da kuma kasashen laraba na gabashin duniya yanzu wani abu da yake bulluwa sabu wanda yake da ban tsoro kasar ordon ordon wanda suke kira jordani tare da cewa wanda yake mulkin kasar ordon ana ganin ma ɗaya ne daga cikin mu ce family ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda kuma dama dangantok ka zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam za ta amfani ka ba sai kai aiki ina fata an fahimce ni to amma yanzu ana so a sa doka ta hana karatun alqur'ani a wurare daban-daban a cikin ordon wanda sai da ya kai majalisar su ta wakilai da ake cewa majalisar wakilai ko abin nan yan majalisa yan majalisa ne ta wakilai sun zo sai sun ka zauna kan tattauna kan wannan kaduya ɗai daga cikin su yan majalisa ya yi wata magana wadda tana nan ma ina ganin tana yawo na ganta ka san akwai waɗanda kullum ya anka ce wani abu ya saba ma addini ai hattara sai su ce a'a kamar ana son ai ataken hukuma shi hukuma a takin hukuma daban siyasa daban dan siyasa kina siyasa shi don cimma burin shi akwai bayani ita si hukuma ba caccakar ta ake yi ba ko wani abu Mm-mm. za a nuna abu kaza kuskure na shi wanda yake gaba da wani dan siyasa sunan shi zai kira ko yi wani abu amma yanzu misali an kawo wani proje to abinda za a nuna abin nan ga matsayin musulunci game da wannan al'amari magana ta riga ta kare ya ce to shi ba wai zancen ya saba ma gwamnati ba ko bai saba ma gwamnati ba abin da yake kira wanga hana rage rage karatun alkur'ani a cikin ƙasar ordon ya ce ba su ne ake harara ba al'umma su da za ta zo baya ita ce ake harara don da matasa in sun tashi su iya karatu alkur'ani ba yanzu an ka internet da komai da komai kenan yanzu su ne ake son a hallaka yanzu ƙasar saudiya ana so a kawo sabon program ko in ce ma an kawo an hana duk mutumin da ba ɗan saudiya ba ne duk mutumin da ba ɗan saudiya ba ne yanzu bai da izini ya karantar da alkur'ani a cikin masallatai kaga wani abu da ake kira kasan daular saudiya ake kiranta daula ce ta alu saudi abin da suke kira sa'awada kamar ana son a mai da karantar da alkur'ani sai ɗan ƙasar saudiya to wannan mi suke nufi da shi saboda 'yan saudiya mutane ne masu wadata masu arziki suna kwana su cikin ac dan kasa ba yadda za a yi in ba yan kaɗan daga cikin su ba wanda yadda yanzu da ya tsaya ya karantar da alkur'ani kenan kaga ga an ce sai dan saudiya ba a ce an hana karanta alkur'ani a masallatai ba a karantar da ƴaƴan musulmi amma an ce sai dan saudiya shi kuma da yawan ƴan saudiyan ba za su tsaya su karantar ba don saboda jin daɗin su da harkokin su da wadata su ba ta sa wasu tsaya su yi wannan su kuma waɗanda suka je misali mutanen da ba 'yan saudiya ba irin 'yan afirka da irin 'yan gabacin duniya 'yan indiya da 'yan bangladesh ka fahimta su ne suke iya tsayawa su karanta su wasu ba kuma ba a ba su ko dala su suna son su yi wannan aikin to yanzu aka zo aka hana sai dan saudiya kenan mi kaga za a tarwatsa karatun alkur'ani ne don yanzu wanda bai son ya yi aikin shine ake cewa ya yi ba yi zai yi ba kenan kaga yanzu matasan da za su taso a zuwa gaba sai abin ya zama to matsala gare su saboda ba samu alkur'ani ba kasar da alkur'anin ya sauka inda alkur'anin ya sauka ana son a hana karantarwa sai yanzu kowace kasa a duniya yanzu mu dauka ma misali ba ilimi ma na addini musulunci ko na alkur'ani kai yanzu kasashen turai a ce ba a yadda ba mutum ya karanta a kasar faransa sai ya zama tu dan kasar faransa na kwana nawa ga ai faransa ba ta koma kasa ba kalilan america yanzu aka ce ba a yadda wani mutum ya yi aiki ba sai dan kasa america wanda yake dan origin na america ne to ba a yi sati guda amurka ta rugushi saboda dubban masanan da a kudu da ke aiki a cikin kamfuna a can su ba ya amurka ba ne to yi aka ce su daidai aiki likitoci za ka samu dan afirka kwararren dokta fiye da dubu talatin wanda yake aiki a cikin ofital na amurka sai aka ce ba a yadda babu yanzu sai dan kasa amurka wanda an ka haifa amurka shine zai yi aiki a cikin hospital hospital nasu mutum dubu nawa ne zai mutu sannan kuma mutum dubu nawa ne gwamnatin amurka za ta yi asarar kuɗin maganinsa to wannan abubuwa ne waɗanda sababbi ne tahaddiyat ne mu'asira yana da kyau a yi karatu kansu me yasa ake son ba ba wanda izini ke karantarwa a cikin ƙasar Saudiya sai mutumin da yake da nationality Saudiyan me yasa ƙasar Ordon ake ta kokari dama yanzu ƙasar Tunisia da su Morocco su dama turancin su an riga an yada musu shi ya musu karfi kasashen da suna karatun alkur'ani da katatib in ka dubi yanzu kamar ƙasar Libya da Misra da abin nan da ƙasar tunis da ƙasar maroko wurare na waɗanda an san su game da rubuta alkur'ani da karanta shi har da ƙur'ani gare mu da ake cewa ɗan tunis amma yanzu da turanci ya shige su musamman tunisi da da marok abubuwan sun riga sun yi rauni kwarai da gaske to shi yasa dole game da karatun alkur'ani akwai sababbin kalubale waɗanda daga can suke fitowa sai abu na ƙarshe game da kalubale shine abin da ya shafi iktisad tattali tattalin arziki ana ta kokarin zamanantar da makarantun alkur'ani amma wani lokaci shi ma nan wani bom ne aka aza bom a ritar kamar da suke cewa wato taimaka ma makarantun alkur'ani ba matsala ba ne amma ya zama tone din taimako ne su kasashen laraba suna da ong ong al-munazzamat su kuma tura suna da al-munazzamat to su na kasashen larabawa ana ta bibiya su ana cewa yan ta'adda ne ana ta kulle shi saboda kada musulmi su samu saukin rayuwa su ko na turawa an ba su izini to yanzu fage daban-daban ake so a shiga fagen noma fagen kaza fagen kaza a san wuraren da arziki yake da kuma sanin da yarurrukan mu da addinan mu da al'adodin mu da yadda za a yi mu da tasiri to sai abu na biyu ana son yanzu a zamanantar da makarantu sai a ce to ya kamata yanzu malamai su yarda a sa wani turanci ko faransanci cikin makarantu don a rinka yi musu biya to wannan akwai wasu manufofi da a karkashin wannan waɗanda experts ke son su cimma idan malamai ana son a taimaka musu hakikatan abu na farko wanda ya kamata a yi shine in kowane yanki ya danganta da irin yadda ya kamata a taimaka mishi shine inda suke noma a gyara musu gonakinsu a san yadda za a yi a basu kamar injin injin wanda ke jawo ruwa a yi musu rijiyoyi su rinka yin noma wannan shine babban taimako na farko na biyu idan akwai waɗanda suke birni idan akwai wasu ayyuka da za a taimaka musu da su a taimaka musu da su amma ko kuma a yi musu jarin da za su yin kasuwanci ko da ba su za su je su yi ba amma wallahi kada a yarda a sa salar yanzu kaga inda aka sa salar Maroc limamai da Tunisi da Saudiya duka suna da salar suna da salari to amma yanzu malamin da a daure da salar wani lokaci bai da izinin ya saba ma tsarin da aka bashi ko da ya dace da addini ko da bai dace da addini ba kaga wannan matsala ta farko kenan to yanzu za a iya samun yanzu kaga kamar saudiya an yi ta biyan ana ɗauke da nauyin limamai da ladanai to yanzu idan aka so aka samu matsala tsakanin gwamnati da su masu karantarwa kuma aka kasa samun mafita kuma aka ce za a yanki albashi ina aikin addini da shi kaga ban ce ba biyan illa ne amma ban ce malamai kasu aiki da gwamnatoci ba akwai ayyukan da sun ka shafi addini dole sai wanda ya karanta addini zai aiki a kansu amma kada ka raka dogara da saliyar shi yasa Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa salar ko wannan albashi yana iya sa mutum ya zan kafiri yin shirka ya fitar daga cikin musulunci kaf idan kai yarda da cewa salari ɗinka shine ke ɗauke da rayuwarka ba Allah ba ka fitar daga cikin musulunci shi salar taimaka ma ne yake Allah ya sanya wani abu ya zama to sanadiyar ka gudanar da al'amura amma Allah ke dauke da kai ba salar ɗinka ba
sabanin hankulan mutane dole dole sai kai hatara to kaga yanzu idan an ka dogara yanzu misali to yanzu zan bada misali kamar yanzu kasar mu ta Niger tun da nan Niger muke mu nan dama ba a saba biyan malamai ba aka so aka tsaro tun da su tura suna da wani proje ko da sunan musulunci za a kawo shi ko da sunan za a taimaka ma makarantu na alkur'ani aka zo aka ɗauko biya aka yi musu limammai da ladanai aka yi musu biya mu ga munan da yawa suna yi ne ba su da wani abin da saboda Allah sai dai wani na da kasuwanci shi bai da ma bukata wani kuma sai dai in an kama liman sadaka 20 40 40 liman hijara shi a tura ma ladan shi ma dan wani abu nashi to sai aka zo aka saya musu biya biyan da za a sawa ko jika 100 100 aka sa a wani wuri jika 100 kuɗi ne masu yawa masu yawa gaskiya to an zo an ba da ko jika 100 misali kasashen mu yanzu kaga ladanai da limamai sun ka kasa mazawara riba an kai ta armin zawaru kana da guda ka kara wata zawara ta bitun da zawara shiga 25 dai wasu wajaje wasu wuraren jikka 25 sun isa to kaga cikin jikka 100 ya cire 25 kaga karawa zai yi wani wata kara zai yi to yana da mata guda yayi hudu ana nan ana nan sai an ka yanke sai su bari sai an shekara ɗaya ana haka ko biyu an tabbatar da tsarin rayuwar ku wanda kuke akan shi ya canza sai a janye wannan biyan to yanzu barin gari za ka yi sakin matan za ka yi ƴaƴan da ka samu ya za ka yi da su shi sa dole ko an sanya wannan salari din ko salar wallahi mutane su yi hatara sannan kuma yanzu mu kaddarta ana malima mai biya ana malada ne biya shikenan sai an kai wata ɗaya ba a biya ba an kai wata biyu ba a biya ba an kai wata uku ba a biya ba ya za a yi garab za a shiga yajin aiki yanzu a gali mai da ladanai sun hau titi sun yi tattaki har zuwa majalisa ko fada shugaban kasa ana le guvernama a ba mu bar sallah yanzu da kiran sallah Nijar sai an yi wata uku ana aba ina zance kuma aba yaushe aka daukar makiyin addini baturi yanzu ya ce shi zai yin biya ga aikin addini kuma a yadda wannan abin yana da wahala sannan abin tambaya a ramar isa kasashenmu na afirka turawa sun rike arzikinmu mun kasa ɗaukar nauyin ilimin bokon kanshi ilimin bokon wanda su turawan ma suke son suka ce su suka kirkin suke son aiki shi kanshi tangal-tangal na yake yi mafi yawancin kasashenmu to yanzu shi bai tsaya da kyau ba wangama din wanda ba sa so wanda suka ce da ake kyankyashe yan ta'adda sai suka ce wai za a ɗaukar nauyi kai ka tsaya da tunaninka da hankalinka ka gani waya za a yi wanga na bokon mun kasa ɗaukar nauyin shi da kyau kuma an ka ce yanzu za a zo da sabo kaka halamari zai kasancewa shi yasa malamai ku bude idon ku da kyau albajirai yan uwa na ku bude idon ku da kyau waɗannan abubuwa in za a taimaka ma malamai makarantun su ana iya in suna ana iya gina musu sababbi a gina musu in za a gyara ma malamai gonakinsu a gyara musu gonakinsu kuma in za a yin salari ko salar wallahi ka ku dogara ga salar don wallahi in kun ka dogara ga salar za ku ga abin da ba ku taba gani ba duniya sun taba wani kawo wani misali ina ganin ban sani ba ko da ganga aka yi shi ko ba da ganga ba zan faɗi sunan kasar ba aka je aka ɗauki sunayen limamai aka ce za a sa musu salari salar mallan ko da an ka ce za a sa salar ko salari malam wata ƙasa ce ta musulmi ta yi shugabanci kan wannan aiki to ba mu sani ba ita ce za ta zuba kuɗin ko ko turawan ne suka ce za su zuba kuɗin ni ba na son in shiga cikin irin waɗannan tafasir kenan amma ni dai darasin shi yadda me ni malam duk limamai na Allah sai an ka kore su tunda da an ji an ce za a sa wasu salar sai wani zai ce a'a liman nan bai iya alhamdu ba to bai iya alhamdu ba shekara 30 shi na ba da sallah to kai ni da kana ina ko ko a ce bai da diploma ko a ce bai da diplom ko ko a ce a'a ba dan unguwa na ba ba dan gari na ba ba yan gidan su suka gina masallaci ba malam irin wannan abin sai taso an ka tsaya sai da aka yi alkawali duk waɗanda ganin suna a wani abu limamai waɗanda suka jima suna aiki na Allah tsakanin su da Allah mallan da yawan sai aka canza su rigima in ta yi dama mai yin aikin Allah in ya gargima ta yawa sai ce oh bismillah haka aka tafi aka yi ta wannan aka tafi aka yi ta wannan aka tafi aka yi ta wannan wallahi karshe aran mai isa sai da an ka kari an ka ɗauke takardu kaf ko da an ka tafi sai an ka ce to wannan projekin ila ite anile inna
anile dama ba yi saboda Allah
to kai ko ba rami da aka so aka haɗa mutane ba to yanzu da yawan limaman ba su iya dawowa kaga an yi wa addini illa an yi wa addini illa aikin addini illa don haka malami ko almajiri ku sani cewa su waɗannan mutane suna amfani ne da experience kuma suna amfani da canzawar zamani shi sa kowane lokaci suna dibin wace wuri ne za su bi su yi mai addini illa mahanga saboda su sun ƙi barin karatun bokon ya inganta kuma ba sa son makarantun addini su yi ƙarfi saboda kenan yanzu cikin biyu sai an yi guda in dai ba a yi nasu ba to ana maido mutum makaranta su kuma makarantar ba sa son ta sannan kuma ba sa son su na bokon yayi kyau tunda in muka samu ma'ilimta irin nasu za mu kwaci kanmu gare su wannan dole abubuwa ne waɗanda a fili suke ya kamata a sai a yi tunani kansu don haka ni ban ce wani mallami don an bashi salar da ba ko kaza amma wallahi ka ku dogara da salar kin da zai hitowa daga wa- ko wajen wata furoji ko wajen ko ta laraba ko ba ta laraba don su larabawan tsoro ake ba su a ce kuna finansan yan ta'adda shi kenan sai su janye to da an janye kuma kana wa'azi an saba ganin kana zuwa kana wa'azi karshen ta wannan salar kin da an ka baka shi asan da ya zuwan ka wani gari ka je can ciki kake biyan kuɗin haya ciki kake ɗaukar nauyin iyalinka an ka ba da das an kai kufiyar da an yi kuffin sadar kai ma an yi ma kuffir sai a ga mallaya tattara kaya da barin gari sai wasu ce wallahi ba don Allah na shike ba wanda ba don Allah na shike ba wannan kai za ka bashi gidan haya ku za ku ɗauka dawin malamin ku wadanda abuwa dole ya kamata mu ya tara da su Allah ya taimake mu Amin.
to arama isa yana ganin abin da ya shafi eh, at-tahaddiyat dai mun dan tabo al-hissiyya da al-ma'nawiyya da kuma eh, al-kharijiyya da ad-dakhiliyya game da abin da ya shafi har da al-qur'ani waɗanda abubuwa ne da muna fata eh, mutane su shiga cikin taitayin su kwaɗan eh, abin nan eh, mu'amala da eh, kamar musamman waɗannan turawan da makiyan addini abu ne wanda ke na buƙatar abi a hankali abai a hankali wajen saboda in babu ecid da tunani saboda waɗansu abubuwan fa tsofaffi ne gyaro su ne ake yi an buga misali a ƙasar turkiya an yi wata ɓanna an buga misali a ƙasar eh, um, eh, misali eh, ƙasashen musulmi na farko waɗanda sun kai ƙarfi daurorin an yi musu irin waɗannan abubuwan to amma akwai ƙasashen da suna riƙe da tarihi kuma suna bin abu in ya sake ɓulluwa suna sane da shi sai a sake yin bayani kan shi a bayyana shi shi yasa duk inda an kace maka salar ya yi tasiri zaka iske waɗannan abubuwan galibi eh, abubuwan sun sun abin nan Allah ya kyauta amin to kuma mu ce kan gwamnatoci musu taimaka ma addini ba wuraren da an kasa ana karatu na addini da malamai da suke su dibi menene za su iya musu ko da ba su faɗa ba tunda eh, ci gaban ƙasa ne a samu masana ma'ilimta waɗanda za su iya kowane fage ana da buƙatar su yanzu kaga zamanin eh, margayin eh, shugaban ƙasar libya gaddafi dibo irin waɗanda an kai ma alkur'ani markaz waɗanda ba akwai a rubuce Na har- wurin hada alkur'ani kusan dubu uku kusan dubu hudu ba wani abu akwai markaskin da zaka iske na ɗaukan mutum fiye da dubu goma masu hada alkur'ani ka ta yi zille ta jami'atar abdurrahman al-asmari har mata waɗansu ana iya ɗauko su su zo su zama suna karatu akwai mahaddata da dama waɗanda suka je ba ɗan sai ɗan ƙasa ba interna da ake yi ma mata a waɗansu wurare su ji sun su yi karatu duk da yake wannan mace ta yi safar ba tare da muharraminta ba ba hujja ba ne amma waɗannan wuraren yau gwamnati ta kawo nata 'yan ƙasa lokacin nan akwai arziki ana kasuwanci a taimaka musu za ka iske mutum idan ya fitar da zakarsa zai kai can ya ce a raba ma masu karatu alkur'ani ka fahimce ni malaman su can da an kawo zakka kawai sai ka ce mutum nawa ne annan a ce ɗalibi kaza ne a ce to kowa yana da kaza shikenan in akwai ciko malam ma babu sai ka ya ce to a tai gida a tai a ɗauko kaza a kawo haka suke kula da su ga abinci ga komi yanzu duk waɗannan dubban abin da suke kira su da libya zawiya kasan zawiya da mustana ne na zaka iske sufaye su galibi suke amfani da shi su kuma yan shi'a suke amfani da hausa alhausa da ilmiya kasan haza ya huzu shine ya taro abu zawiya kuma daga abin da ya keɓe ne ya koma gefe saboda galibi wajen karatun sufanci kasan koko ibada fi son ka keɓe wani wuri sun kira su zawiya to wurin har da alkur'ani suke nufi ba wurin zikiri ba in sun ce zawiya mu kuma wajajen mu galibi kaji an ce zawiya wuya wurin da za a shiga a yi zikiri hausa kuma abin nan halaka kuma daga wato abin da an kewaye ne ina fata an fice kuma abin da in kace saudiya za ganin suna amfani da halakat da kuma majalisul ilmiya almuhimu dai mustalahat ne to kaga yanzu waɗannan makarantun suna ina an tarwatsa su kaga daga cikin dalilan kai gaddafi hari gashi za a tarwatsa in an ka kai hari ta fuskar tsaro za su samu biyan bukata za samu biyan bukata saboda makamman da gaddafi yake da su in sun katar watsa sun ka shiga cikin sahara shi ne sawa duk kasashen da ke da iyaka da wannan yankin ba zai samu tsaro ba yau kashe gaddafi kaga yadda sahara ta koma mali dai ga tana cikin matsala munanan nijar dai da yan dama dama mun ƙara gode ma Allah duk sauran kasashen da sun shiga matsala kuma abin ba nan zai tsayawa ba tunda in nan abin ya ƙara ɓaci can abu gaba na yi yanzu su cadi su ina su ina duk waɗannan makamai na gaddafi waye ya saki hana su shiga a can babu gwamnati kuma sahara tana da faɗi kuma su da gangan sun kai haka sun yi su tarwatsa gwamnati su ibi arziki irin yadda suke su yanzu ga shirin libya ba gwamnati akwai ba duk zaka iske abubuwan ga sunan dai illa masha Allah to sannan yanzu kuma shi kan shi karatun alkur'ani kaga an cin mu biyan bukata tunda lokacin da gaddafi na da rai in an ɗauki percentage ba wai adadin hafizai ba duk duniya babu kasar da adda percentage na hafizan alkur'ani irin kasar libya ina fata an fahimci akwai bambanci tsakanin adadi da percentage kamar yanzu misali da Nijar da Najeriya dan mu gane Najeriya ai tafi mu yawan mutane ko ba kadan bane amma yanzu da kaga kenan Najeriya tana da mutum kusan miliyan 200 ko fiye da haka Nijar tana da mutum miliyan 20 kamar da suke ta ko 22 haka ne ko ba haka ba kaga Najeriya ai ta ribanya mu kusan goma to amma yanzu idan aka zo adadin musulmi percentage sai a ce Nijar ta fi yawan adadin musulmi ta fuskar nisbal mai awiyya ina fata kana fita ta tunda mu za a ce muna da kashi 96 cikin 100 ko 97 ko 98 ko 99 Najeriya sai a ce tana da kashi 60 ko 65 ko 70 na musulmi sauran ba musulmi ba kenan kaga wajen percentage ko percentage ga mai jin English kaga mun fi su yawan musulmi amma ta fuskar adadi kuma to ai kuma sun fi mu yawa to haka yanzu Libya inda za a kalli misali ta fuskar percentage babu wata kasa a duniya da take gaban su amma inda za a fita fuskar adadi to za a yi dibin wasu kasashe suna gaban su lokacin da gaddafi na dare zai hafizai na alkur'ani ake dauka a tura su kasashen duniya su ji su ba da salloli a lokacin shi hafizan alkur'ani akwai wanda ake tura amerika akwai wanda ake tura turai akwai wanda afirka nan niger suna kawowa kasashen afirka da dama hafizan alkur'ani ya zo a bashi tiket na jirgi ya zo ya yi muku sallah ta tarawih in ma ana sallah abin nan dare kiyamun laili ya zo yi muku sallah in ya kare ko dala bai amsa gare ku ya koma kuma akwai mota ta wannan yankin wadda in kuma babu mota to za a samu mishi gida wanda zai mutu kusa ga masallacin a wasu yankuna a kai shi a dawo da shi sai an yi kwanaki an kare kuma ya ɗauki jirgi kuma ya koma kuma in ya je can gwamnatin libya akan wannan tafiya da yi za ka iske akwai waɗanda za a ba su kusan abin da ya kai dolar masu amsar dolar dubu biyar akwai dubu goma ko fiye da haka saboda kula da mahaifta alkur'ani to yanzu in libya tana ba da dolar dubu biyar mallar a haka alkur'ani misali ga hafizan alkur'ani yanzu ina wannan tsari shi an ruguza shi yasa wannan tsari da turawa suke yi malam akwai abubuwa karkashin shi masu yawa muna fatan yan uwan musulmi mu farga saboda su projen turawa abu ne wanda za a hangen banda za ta iya ci gaba shekara ɗari ko nan shekara ɗari ne za ta ƙara girma mu ko muna nan zamane da kaci to ka koshi shikenan sai ka ce komi ya kare ba komi bai kare ba kai kai da annan kana tunanin yau ko gobe ko sati guda ko abin ga su suna tunani ne a long term abin da ake cewa za su yi tunanin shekara 200 150 ya za a yi mushkila ta girma sai dai in Allah ya dakile matsalar kuma muna fatan Allah ya dakile ta yadda Allah turu musu putin sun ka taɓo putin ya fara rakaka su muna faran su ƙara yin wani kuskure wanda ya wannan su ƙara haɗuwa da wani bala'i can wa junansu su karkara Allah kai mana tsaji da shanin su to yanzu sai mu dawo nukta ta biyu isa da yake shimfiɗa tana son ta ɗan yi tsawo Na'am.
kenan maudu'i muna allafu wal ma'ana ba mu san ko zai samu shiga ba abin da ya shafi matsala ta tattalin arziki da kuma irin abubuwan da suke faruwa a yanzu idan muna son mutum kare irin waɗannan matsaloli Allah subhanahu wa ta'ala bai bar wata matsala ba face yayi bayanin ta a cikin alkur'ani ko ya faɗe ta karara ko ya zamanto za a yi istinbatin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai bar wata wani abu ba face sai da ya bayanin sa ko karara ko kuma za a yi istinbatin shi ta karkashin wannan man- wannan hadisi in ya inganta yanzu bana Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu duk da yake mas'ala waccan ta cikin qadayil mu'asira na abin da ya shafi fesa eh, wani chemical ko mu ce eh, produce chimic ko ba haka ba da an kai ta halbawa ruwa sun kai ta sabka waɗansu an mun tattauna kan wannan mas'ala mu an mun faɗi cewa wannan ba wata mas'ala ba ce a addini da wasu ke cewa kafirci ne domin wani Allah ne ba dan adam wannan ilimin da zai fesa wannan abu ya samu ruwa ina fata an fahimci ni kamar yadda ruwan da ake fitarwa da ƙasa ai Allah ya aje su ƙasa ka findo su ai nan ma karambani da kai in kace haka nan Gaskiya.
tunda ba Allah ba bisa ba ka- bis- saman ƙasa suke tafiya ba ka je ka ɗebo su Allah ce fa askannahu fil ard mu mun ka aje shi a ƙasa to amma kenan aje shi a ƙasa ka fitar da shi kai shato ko kai ruwa ko kai forage ko kai wani abu ko ko yana sama ka fesa wani abu ya narkike yayo ƙasa ko ba haka ba wannan babu matsala don Allah ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha Allah shi yake eh, saukar da eh, ruwa ko ba haka ba yunazzilu al-ghayth eh, imam eh, da Asim eh, da imam Nafi' eh, da imam Abu Ja'far da imam Ibn Abi sun karanta wa yunazzilu al-ghayth daga nazzala yunazzilu tanzilan sauran qura kuma sun karanta wa yunzilu al-ghayth anzala yunzilu inzalan wasu malamai suka ce dun ma'anar su daya wasu suka ce a'a anzala an gane ko wani lokacin yana nufin kamar saukarwa wadda bata kai nazzala ba saboda shi nazzala yufidu takrir wa takthir kamar yana nufin abin yana maimaituwa kuma yana da yawa kenan sai zama to wani lokaci Allah yana yin ruwa masu yawa wani lokaci yana yin ruwa yan kaɗan wasu kace dun ma'anar su guda wasu kace a'a nan an hankalta ma ruwan kaɗan ne wasu na an an hankalta ma ruwan masu yawa ina fata an fahimce ni sannan kuma wa yunazzilu al-ghayth kaga nan ya kawo fi'ili ne ya kawo fi'ili mudari'i yunazzilu Allah yana saukar da ruwa to wani kuma sai ya ce ya saukar da ruwa anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadriha fahtamala as-saylu zabadan rabi'a to anzala Allah ya saukar to me yasa wani lokaci shi amfani da anzala lokaci shi yunazzilu can anzala dan ya nuna maka an saukar da ruwa lokuta da dama waɗanda suka wuce wa yunazzilu fi'li mudari'i yadullu ala al-hali wal istiqbal Allah shi yake saukar da ruwa a yanzu a inda ake ruwa kuma zuwa gaba ma har duniya ta shi ne zai saukar da ruwa kenan ba na ba ce take saukar da ruwa sai dai fala na cirki sai transform kamar da verb impersonal da faransanci ka san ana cewa impersonal ba eh, da english eh, il pleut ka san ba shi wannan verb an ka ce il dai an gare su da kansu sun yarda it's rain ana ruwa ina fata an fahimci ni ba yadda za a yi a ce abin nan shi ma cikin english it ɗaya na akwai eh ba a ce ba ga mai ruwa saboda Allah ke ruwa to amma mi suka boye mu anan in an ka ce inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth in an ce an sabkar da ruwa a'a na circe ta transforme ta sabkar da ruwa da kanta koko Allah subhanahu wa ta'ala ne ya hada wannan an ka sabkar da ruwa mu dole ta mun kaddara fa'ili shine Allah subhanahu wa ta'ala dan kaka take shiga cikin kahirci baka sani ba to wannan mun wuce mun ce ana iya jefa abin nan saboda ba- ba- dama ce Allah ya ba dan adam ya yi amfani da ita ina fata an fahimci don inda an ce ba za a yi amfani da wannan ba to duk wata na'ura da wani mutum zai iya kirkira sai a ce yayi karambani domin ba misali yanzu waɗannan motocin da muka yi karfin Allah ya halice shi waye baka idan ka je ka hada shi kai amfani da shi ka gani sai an ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shine ya halitta ya halitta khalaqa lakum ya halitta danku ko ku eh, in ya zama to lamu litta'lil li ajlikum ko ku allamu li ikhtisas mukhtassan bikum an gane ko Allah ya halitta muku ma fil ardi jami'a kuma yace wa sakhkhara lakum ma fis samawati ma fil ardi Allah ya hore muku abin da ke cikin samai da kasai ma tufidul umum alladhi fis samawati wal ardi duk abin da za ku iya amfani da shi sai ai takhsisin shi da abin da ba za ku iya amfani da shi ba ko kuma abin da za ku iya amfani da shi amma zai cutar da ku shi sai a fitar da shi ma fis samawati ma fil ardi in dai za ku iya amfani da shi sannan Allah ya ba ku iko kenan sannan kuma ba zai cutar da ku ba to halatti shi kenan duk abin da ka gani in dai zaka iya amfani da shi kuma ba zai cutar da kai ba to shari'a ta halatta maka shi da haka kakka zo ka ce ma mutane dole sai an kawo maka ayar da ta ce mutane su kalli tili ya ayyuhal ladina amanu yani shahidu tilfas kaga wannan wannan aiki na kama mutane kuma shi yasa da yawan ɗaliban da karanta alqawaid alfiqhiyya ba misali da alqawaid alusuliyya fil ulum zaka iske suna da irin waɗannan fatoyin saboda ba a fahimci nasi da kyau ba ko a dauki nasi guda ba a aiki da ka'idodin da a fahimta nasin ba bam sai ka ji fatawa ta taho shi sai ka ga fatawar ta zo a karkace saboda nasi guda ne yana buƙatar nasoshi daban-daban mutu ya bada fatawa da nasi ɗaya saboda bai karanta ka'idodin to shi yasa karanta waɗannan ilmuka ina yawan maimaita wannan ga 'yan uwa abu ne mai muhimmanci ka karanta kowane ilimi usulikinsa usulul tafsir saboda ka fahimci tafsiri kuma ka tsabbaka ka'idodin usulul hadith ka fahimce shi saboda ka sayar da ake tsabbaka ka'idodin an gane ko usulul fiqh ka karanta ka'idodin fiqh ka sayar da ake tsabbaka su duka waɗansu abubuwa ne wanda suna da muhimmanci kuma ka karanta ka'idodin luga don yare in baka fahimci ka'idodin shi ba za ka iya fahimta shi da kyau ba balle ka fassara alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam da kuma ka'idodin shari'a din Allah ya kyauta to kenan yanzu wannan qadiya na dan kawo ta ne saboda tana yawa wani bai saurari wancan karatun bai ji wannan karatun cewa ba matsala bane idan an ce an saukar to an yi amfani da wani chemical don saboda saukar da ruwa wani abu ne wanda Allah ya ba dan adam kuma cikin dan karamin ilimin sa don ba ya kewaye sani ba dan an ce dan adam ya fesa ai ba shi ke nushi yake siye saukar da ruwan ba sai da izinin Allah kuma bai san lokacin da za a ruwan ba yana ya fesa ya sa tsammani a yi su yanzu sai zuwa daga baya kuma Allah subhanahu wataala ya yi ruwan in ya ga dama ko ta fuskar chemical din ku ba da shi ba wallahu ta'ala alam hatta da abin da ya hada yayi chemical din da shi wanda yake fesawa ai ba shi halice shi ba ilimi na bashi in ya hada kaza da kaza zai bada kaza ina fata an fahimce ni wanda cikin ilimin physics abubuwa ne masu karhi zaka iske yahudawa sun yi fice a cikin wannan sani shi kake ganin a duniyan nan ana abin nan da su shi mikin nan kasan ilimi na wanda yake mai mai hadari wanda da musulmi sun yi fice a cikin shi musulmi cikin ilimin kimiyya a turai lokacin sun kasance da spain su ne na farko a duniya an premier position tuttura nan ne suka zo suka yi karatu ta yi ka duba kai mustalahat wajen mustalah dubu talatin da biyar na ilimi na wanda ake amfani da shi a turai asalinsa na ismaila wannan musulmi wanda sun ka dauka ba ni na faɗa ba ka ta yi ka duba cikin intanet ka sa fuad siskin ɗan ƙasar turkiya wanda yake alman frankfurt sai da jami'a ta malik sa'udu ta buga littafi goma sha biyar mujalladi goma sha biyar volume kan abin da yake ban kaɗuwa kuma hira shekara ashirin sun kauce yanzu ba a san ko nauna ba ballar da ya da shekara ashirin a mujalladi goma sha biyar to yanzu ya hanka cika yanzu ya yalla isa yalla yana rayu amma dai ana tsoron su kashe shi don irin ɓarnar da shi kaban kaɗuwa da waya mutum shi irin wannan a bar shi mustalah dubu talatin da biyar waɗannan mutane sun sace komi da komi kuma suna ta kwaso cin mutane wai boko haram na kan ku yi karatu kenan ku zamna jahilai kamar yadda sha'ir yake adab na zambo zuwa ga wani amma kamar yabon shi ne yake namu wala tastaiqizu ma faza illa nuwamu wata shabbasu fi jahlikum fasharru an ta ta'allamu ya ce namu ku sai ku kwana wala ta sai ka zuka ku halka ma'ana ku zamna ragwaye ko kuma ka mutu ita kwananka ya ce ma faza illan nuwamu babu wanda ya taba cin nasara a rayuwa sai mai yawan kwana mai yawan bacci kenan ya ce wata shabbasu fi jahalikum ku zamana cikin jahilcinku ai zuwa makaranta da wajen karatun boko da wajen karatun addini wahala kake sha mallan ya buge ka wani lokaci ko ko an ce ma ka tashi tun da sassahe a baka allo kana ta girgiza kai wane duk ya ce wannan wahala ce wata sabbasu fi jahalikum ku zamana cikin jahilcinku fa sharru an ta ta'allamu sharri ga turawa da makiyinka shine kai karatu ka waye shi yasa da kayi karatu ka waye ka zama ki shi yasa ba sa son mu yi wannan karatu shi yasa fizik din da bibi sun sace amma ba mu cewa ba su kara ba yanzu suna nan suna ta kokarin su kara amma sun kile abin ina fata an fahimci wanda eh kare ku to Allah ya kyauta wanda kuma zaka iske babban waɗanda sun ka shahara cikin wannan ilimi yahudawa ne wanda har su suna kirkiro tasu mazhabobi ba na ilimi in ka dibi Einstein in ka dibi wannan fizik classic wanda ake amfani da ita shi ba ita yake aiki da ita ba sai ka iske ya kirkiro wani abu wanda har yanzu wasu abubuwa da ya bari an gane ko ana na ana duba ba sai inda za a kamo su ba akwai wata fizik da ya kirkiro wata mazhaba ta fizik ko fizik na ganin ko quantic ne ake ce mata har yanzu da yawan waɗansu abubuwa shi ne ba da formil ta makamin nukiliya yadda za a yi makamin nukiliya formil kin shi ci dama ba yahudi ne wanda yake rayuwa a kasar jamus almanya da ya ji hitler yana kashin yahudawa ya gudu ya ta amerika shikenan in sun ka damke sun ka abin ga shi yasa ma wai karshe suke cewa wai ya ce ya yi nadama da ya kamar in dai za a yi amfani da wannan formil tashi don saboda a cutar da mutane to kai in ba kayan bai hudi ba kai dama mi kaka so wanda a halaka mutane a duniya Allah ya kyauta to isa mu bar zancen abin ga matsala ta kamar nukta ta biyu karkashin wannan nukta tun da mun yi bayani kan sabkar da ruwa sai mu yi bayani kan halin da mun ka samu kanmu bana alhamdulillah dai mafi yawancin wurare an samu abinci wannan ruwan da ake gani da abincin da aka samu ba abu ne wanda alkur'ani ya ja baya da shi ba ko ku bai bayaninsa ba amma yaya ne mu matsayin mu ni an namu game da wanga ni'ima da Allah subhanahu wataala ya mura Allah subhanahu wataala a cikin suratul waqi'a yake cewa nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqu mu ne muka halicce ku ko ba haka nan bane hatta da kafirai su yarda Allah halicce su falawla tusaddiqun me yasa ba za ku gaskanta ba ai falawla tusaddiquna bil ba'th me yasa ba za ku gaskatar da za mu tayar da ku ba tunda mu mun ka halicce ku babu ku to me zai hana mu dawo da ku afa ayina bil khalqi al awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid ko ba haka ba sai Allah ya ce afara'aytum ma tumnun kun ga abin da kuke jefawa cikin mahaifa sunan mani daga alqafuna domin yuqdhafu fi rahim kun ga abin da kuke jefawa cikin mahaifa a antum takhluqunahu min nutfatin idha tumna ko ba haka nan bane alam yakun nutfatan min maniyin yumna ko tumna wata qira'a an jefa wannan maniyin cikin mahaifa a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun ku kuke halittar sa inji Allah ko ku mu ne muke halittar sa sai yace nahnu qaddarna bainakum al-maut ibn kathir ya karanta nahnu qaddarna bainakum al-maut mu mun ka kaddara muku mutuwa wama nahnu bimasbuqin kuma bu kasance za ku riga mu ana ba za ku buwaye mu shi yasa duk abin da za ka yi ka yi bisa doron ƙasa amma abu guda in kana iya hana kanka mutuwa wanda duk zai iya hana kanshi mutuwa to muna jiran shi ka yi duk tatancin da za ka yi ko cin mutane za ka yi ka kama cin mutane sai ka mutu kamar mutane bisa doron ƙasa za ka ci naman mutane ka sha ayanka maka mutane ko to ko shi za ka yi sai ka mutu ka koma ga Allah za ka za ka haɗu da Allah subhanahu wataala to anan sai Allah subhanahu wataala ci gaba ya ce afara aitum ma tahrufun shin kun ga abin da kuke nomawa a antum tazra'unahu shin ku ne tazra'unahu kuke fitar da shi am nahnu zari'un ko ku mu ne muke fitar da shi daga ku noma kuke yi amma fitar da shi aikin wani Allah subhanahu wata'ala to kaga waɗanga abubuwa ne da Allah subhanahu wata'ala ya kawo kahin mu bita akan su Allah ce launu sha'u ja'alnahu hutaman fataltum tafakkahu da mun so da sai mu mai da shi hutaman ya zama to karan karmamin yabanya wadda ta bushe ba ta amfani fadaltum tafakkahun sai kowa ya gari tafakkahuna ma'azu malamai suka ce kuna zama kuna tattaunawa alfukaha kuna mamaki ya an kai an kai wannan al'amari to ku yi mamaki ku mi gare ku sannan Allah subhanahu wataala ce a fara'aitumul ba allazi tashrabu shin kun ga ruwan da kuke sha a antum anzaltumuhu minal muzni ku kun ka saukar da shi daga girgije am nahnul munzilu ko mu ke saukar da shi wani sai to kai kaje Allah ke saukar da shi kuma yanzu an ce a halba wani bai sauku sai ce maka a'a halba wanda suka yi sai da izinin Allah ne yake sauka launa sha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun launa sha'u can wancan launa sha'u la ja'alnahu hutaman ne fadaltum tafakkahuna ku launa sha'u ja'alnahu ujajan da mun so sai mu mai da ruwan ya zama to mai zartsi wanda ba za ku ishin shi ba falawla tashkurun me saboda gode ma Allah malaman lugha sun ka ce ashe lau in an ga dama jawabinta ana iya kami shi lamun in an ga dama ana iya shafi shi don ya ce launa sha'u la ja'alnahu da mun su la ja'alnahu hutaman nan ko sai ce launa sha'u ja'alnahu ujajan sai cirmi la cire lamun inna la mughramun an gane ko za ku ce inna la mughramun an dora mun abin da ba za mu iya ba an gane ko am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun imamu shuba ya karanta a inna la mughramun mu yanzu za a dora mana abin da ba za mu dauka ba dama mutane ba za su koma Allah ba sai sun shiga cikin matsala ina fata an fahimci to launa sha'un ja Allahu ujajan falawla tashkurun afara'aytumun nar allati turun kun ga wutar da kuke hasawa a antum ansha'tum shajarataha shin ku ne kun ka kagi ko kuka halicci shajarataha itatuwanta ko bishiyoyinta am nahnu al-khaliqun ko kuma ne muka halitta Allah ce nahnu ja'alnaha tafkiratan mu ne mun ka sanya ta ta zamanto tafkira wa'azi tun da nan duniya kana ganin yadda wuta take raga-raga da abu to ina ga an ci ta lahira ta ta ribanye wannan su saba'in kaga hankalin kama ya kamata ya baka cewa kai hattara akwai wani babban dan dambe na kasar america da ake kira ali abin nan muhammad ali to yan musulunta da ba musulmi bane ya je kasar sudan ba ya karatu da allon shi ana gudu shi da ya koma ya ce to su shina yawo da ashana ashana yake yawo da ita america da ya ta yi aikata wani aiki na sabon allah sai ya kunna ashana sai ya ada sai in ta kone shi sai ya ce mata to ke gani wannan fa baki iya ɗauka shi ina ga an ta yi lahira Allah to ka dibi mutumin da yake rayuwa a america shi yana zo- yana maka ne wa'azi amma muna ana na ana ta abin da an ka gada ma allah ya kyauta amin آه، نحن جعلناها تذكرة وممكن تضمنت وأذي ومتاعا للمقوين كما تضمنت متاع أبن أيكي كنا أبن جن دادي للمقوين كما سوين بلاغرو لو كتن سنجي كو لو كتن أنا بكاتا أبن شيزا أيام أبن شي على أي حال wannan آه، abin da na so shi suka yi آه، abin nan آه، bayani shi to amma nan sai mu dawo qadiyar ruwa da fitowa na'am kaga dibo wajen sabkar da ruwa da noma nan ne tun da sabkar da ruwa da noma suna, suna da alaka sai Allah ce a fara aitumul ma'allazi tashrabun kun ga ruwan da kuke sha wa yake sha dan adam na'am sabkarwa sai ce a antum anzaltumuhu shin kun kuka sabkar da shi sabkarwa yake yi Allah Allah a fara aitum ka gane matum nun kun ga manifin da kuke wa yake jefa mani cikin mahaifa na'am dan adam a antum takhluqunahu Allah subhanahu wataala yake halitta dan adam waka dan adam yana da nashi aiki Allah yana da nashi aiki dan haka wanda suke cewa a'a duk abin da dan adam ya Allah ya cilistar da shi mm wannan akida ce ta yan jabariya na fata an fahimci ne ba cewa Allah bai kaddara mutum shari ba shi ya ga dama aikata kenan ka- kana iya aikata wani abu da izinin Allah ba yan jabariya sun ce a dan adam bai da wata mas'uliya kawai duk abin da ya haka Allah ya yi shi ka ka- ka- ka rishi fi mahabbir riyah kamar dai abin nan na eh, abin nan gashin eh, abin nan tsuntsu in ya shiga cikin iska duk inda iska ga dama yake dishi to gashi nan Allah ce a'a tumnun ku kike jefa maliyin takhluqunahu aikin Allah ne a fara'aytumul ma alladhi tashrabun ruwan ku kuke sha a antum anzaltumu ku ko saukar da shi an san saukarwa ta Allah ce a fara'aytum ma tahrufun noma wa yake noma dan adam ko yayi da hannu ko ya kirkira na'ura dai shi yake yi a antum tazra'unahu ku kuke fitar da shi kaga dan annu maka akwai aikin Allah subhanahu wataala dole na a janibul aqida sai kai hatara a fara aitumun nar allati turun wa yake hasa wuta dan adam a antum ansha'tum shajarata kai ka halice iccen ba kai bane kaga wannan yana maka ji tsoron Allah kuma ka gode ma Allah to a nan aran Isa yanzu mun san dan adam shi yake noma bana an yi noma an samu abinci to abincin nan godiyar Allah na farko ai tattalin shi godiyar Allah game da wannan abinci a fitar da zakar yadda Allah ya ce a bayar don in ba a bayar ba ba a tsere ma Allah ba Allah na ya bata abincin nan ko da yana cikin rumbu in ba a bayar ba ko yana cikin buhu Allah na batar da shi in ba a bayar ba ko an saida shi an karɓi kuɗi Allah na ɗibe musu albarka na'am
na fata ana fahimta ta Na'am.
to sannan kuma muna cikin hali yanzu na tattalin arziki na da wahala inda cewa ake kawo alkama ga kasar ukraine ba mu kaɗai na ba har turai yanzu sun shiga cikin bala'i da su da american da ma rashin ko wani da su yana ji a jikinsu sai dai ta wani tafi ta wani na'am balle mu eh, mu da an kasa ba kisa da halba mana ba bambai afirka da kasashen laraba mu balle ma to yanzu an yi abinci abincin nan da an kai allah subhanahu wataala ya baka shine ni'ima noma shine arzikin da arzikin da tun aza duniya bai taɓa karewa ba tun da yan Allah ya ruwa kai shifka in ya fito abinci za ka samu shi ne babban abin da duk kasashen da sun kace wasu yanzu ma abin da yake nuna muna noma mu ɗan afirka muna ɗaukar noma ba ci gaba ba sai gashi ta bayyana ashe noma ma shi ne pisons america abin da sa tafi kowace ƙasa ƙarfi a duniya daga cikin abin da take tinƙaho da shi noma ne in suka yi shinkafa ta yi yawa ma wani lokaci cikin teku suka kai ta suna zubawa saboda firin ya tsaya yanzu gashi turai ta shiga cikin bala'i saboda mi ukraine na yaƙi da rasha kuma suke ba su alkama ashe ka gane cewa noma dan uwana shine a ƙarshen eh, eh, shi- shine a ƙarshen bayan ci gaba can saboda ka ta sauki sai su je sa ta cikin eh kwarai ku shine nan cikin ilimin shukara fi karanta ka gani cikin littattafai kuma suna son kiwayen su da sauran dabbobin su su ci ka ga riba biyu kenan dabbar su ta koshi kamar yadda zaka iske wani dan bariki abinda karen shi yaka ci uban shi a shekara guda ma bai ice shi wallahi abinda karen shi ga ci karen shi visit kin da aka yi mai da allura da abubuwan da aka yi mai na rantse da Allah ko bari da yamma ka wani ce ina na ina uh, abin nan wani dan bariki Allah da bature karen shi kare karen shi abin da yake ci a wata uban shi bai iya cin shi a shekara guda da wani sai shekara bai ba ubanin jika biyar ba to amma karen shi visit kin da ɗaya aka mai a wata tana iya cin abin da kai jika ɗari da hamsin to bi ka ci Allah ya sanda ka to almuhimmu dai Isa Allah subhanahu wa ta'ala shi saukar da ruwa Allah subhanahu wa ta'ala ce ma tahrufuna ku don ku gane ku noma ku ne aikin ku kenan nan ya nuna ku yi aiki amma ba ku ke fitar da shi ba su turawa suna tunanin cewa aikin su shi yake ba su gurur kenan su aikin su ne in sun kai dole su samu shi ko musulmi Allah ya ce kamar ku yi aiki tunda ma ta harufu na ishara ce ku yi aiki amma mu ku sai muka ce a'a za mu jira ba za mu yi aiki ba za mu ci nasara mu mun dauki at-tawakkul domin at-tawakkul da at-tawakkul at-tawakkul shine kai al-akhdhu bil asbab kai riko da sabubba sannan sai kai tawakkali ga Allah na'am
ko ba haka ba haka
akwai kuma attawakul shine ka ki aiki ka ce kuma zaka ci nasara wannan Allah bai yarda da shi ba duk annabawan Allah zaka iske da da kiyo da ake cewa sun yi da kaza da kaza da da'awa da waɗanda an kasa jihadi su je su yaki duk sun je sun yi ba zaman su kai ba in za su wajen yaki kuma suna sawa sulke dan ka a kashe su walau kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin Qur'ani aya qarara walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wa ma masadin su hadda annaba abinda ba su so yana shafar su ashe sai an dauki kariya dan uwata sai a kafa hujja da hadisi na sayyidina Umar ibn al-Khattab da cikin sunan Tirmidhi wai law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr da kun dogara ga Allah irin yadda ya cancanta a dogara ga Allah da Allah ya arzuta ku kuma yadda yake arzuta tsuntsu sai a ce to kaga dai tsuntsu ai kullun yana ci yana sha kuma eh, kai karanta karshen hadisi taghdu khimasan wa taruhu bitana taghdu tana fita daga safiya ta yi sammako khimasan cikin ta ba komai akwai yunwa famani turra fi makhmasatin wata ruhu tana dawowa bi tsanan cikin ta ciki ashe fita ta kai ta bar gijinta ta je ta nemi abinci wani lokacin ma daga can ake kashe ta in tana da ƴaƴan da ma ta je neman ma abinci wani lokacin su ma sun shiga cikin taskur in sun matsu sun dan fara kama karhi sun kaga abinci bai zo ba su yi fat in kuma kanana na waɗanda ba yadda su ne ma shikenan in Allah ya kawo wata dabba ta basu ta basu in kuma Allah ya kaddara mutuwa za su yi shikenan lokacin mutuwa su yayi tunda ba mai kawo musu abinci takhdu wa taruhu ka dauki janibin nassi ka bar janibin nassi su tura sun ce aikin suke basu a'a a antum tazra'unahu Allah ne ke fitar da shi mata rufu da kai musulmi kun ce ba za ku yi aiki ba to in ba ku yi aiki ba za a iya ci nasara ba za a ci nasara ba to amma kuma Allah ya ba da abinci to mi zai biyo baya Allah subhanahu wataala ya ba da abinci mi zai biyo baya kaga yanzu almubazzaranci zai shigo daga cikin matsalar da muke fama da ita yanzu kaga nan babban abincin da muke yi wake hatsi eh, dawa ko ba haka ba mafi yawanci abubuwan da dai muke nomawa waɗanda da- da ake ci muna da namu abinci to sai muka sa kanmu ƙarya ba mu cin shinkafa sai ri ri kuma sai parfume shinkafa mai turare bari mu hasara da Hausa wani ce a mallan ka abin ga ai ba farfiye mai abin da aka yi mai kamshi kai yanzu Nijar ba mu da irin wannan shinkafa ka ce kai baka cin shinkafa sai mai kamshi isa to kaga wannan ƙarya ta mun ka saka sai a sai da buhun shinka buhun haci goma a tai a so buhun rifar fume guda mai hankali shi na wanga aiki ɗai kenan na biyu yanzu in ka tai ƙauyuka in an ce ba an yi abinci kaga cacar damma mutum ya yi cacar dame dame dubu ba wani abu na ba ka zamna ka yi aiki na wata uku ka yi tsaye ka yi aiki na wata uku amma ka zo a kaɗa kayan caca yan kati waɗanda an ka siyo daga wani wuri a zo a zamna saman tabarma yanzu mutum shi shi kaɗe da mai dubu ko fiye da dubu sannan kuma ka ce wai a taimaka maka sannan an yi abinci da yawa duk wani wanda an da rikici da mata ta yanzu ya kule ta saki zai yi ya- ya- ya ran placenta da wata kaga tare da ita an kai aiki an kai wala amana kuma ita za a kora ko kuma a'a yanzu wata zai karu to karuwa ba illa bane in dai da niyyar zama ne No.
ba dai niyyar a azabtar da waccan ba ka ji wani abu kenan yanzu auren zauren ne wani mutum ta taimake mai komai ma sakin ta zai wani kuma da ba ta taimake ta san an yi haƙi yanzu matan kauye duk kansu yayi ƙasa dama su ma zamanin yunwa daddagawa suka yi to yanzu lokacin da za su yi ƙasa ya zo sakin mata ba kai babu dalili kuma yanzu auren zaurun ne ko gasa aure ba laifi bane ka ƙara aure amma kakkai gasa wancan yayi ta uku shi ma wancan yanzu ya bugi dan ma za a yi ta uku da ta hudu yana daga cikin abubuwan da yanzu za a yi gasa aure ba mu ce aure mun hana shi ba amma ka akwai abu yanzu kamar gasa na'am to sannan kuma kokowa yanzu zaka ga gayya ta kokowa wadda za a rinka yi ta ƙauye ƙauye da wasanni waɗanda za a rinka yi da karuwai da 'yan kwaya na ƙauye wanda za a rinka haɗa ana gayya kiɗi yanzu lokacin tashin su yayi Allah ya yi ni'ima kuma ga abin da za a yi kenan tsohuwar shari'a za a tado ta in an zalunce ka ka tada shari'a ba laifi bane amma wani zalunci ne zai sa wani ya buge dami 200 dami 500 wani ya buge dami 1000 yanzu ya tada shari'a in tana so da nan ya ce ta kai har ina in ta kiya daga hakimi sai ya kai ta wajen sarki in ta kiya can ayo justice da ita da justice in ana so a kata hannun ya mai kaga a taro shari'a wadda ba ta da wani amfani sannan kuma daga cikin abin da yake faruwa eh, wannan ni'ima da Allah subhanahu wataala yake basuwa zaka iske ana almubazzarancin ta na'am mai almubazzaranci mutum ya buge da mai 200 zuwa da mai 500 ya ji ya yi ma yarsa kayan ɗaki idan ba ka da hali kai mata daidai halinka kana da dame 500 ka buge dame 200 ka yi mata kayan daki dame 300 ka ci abinka amma ka dauki dame 400 ka ce kai mata kaya ka ce ka haita kuma ya kuma yanzu baka da abinci ka koma bara yanzu ka koma cewa larabawa su kawo abinci a taimaka muna ko ko turawa su kawo abinci a taimaka muna bayan Allah ya bamu wannan ba zai fishe mu ba ya kamata mu yi tanadin abin mu in wata musiba ta zo mu abin da muke da shi ba mu samu ba wannan haka Allah subhanahu wataala ya so amma raye-rayen nan da cacan nan da tsohon shari'a da gasar auren zawarin ne da kaza da kaza wallahi ku gyara kayanku abinda Allah ya baka shine kamata ka rike da kyau ba wai ka yi jirin turawa su kawo abinci ba ko larabawa su ma larabawa yanzu cikin tashin hankali suke su ma turawan kana jin wanda suke cikin yunwa wallahi kan majikinka ko ba haka ba ma'ana ka shiga cikin taitayinka in ba haka ba abin da ya biyu kai ka sani sai an kai godiyar mayi eh godiyar mayi ce sai dai mun fata Allah subhanahu wa ta'ala ya muna mai kyau don haka wannan isa dai su ne nukutocin da na tahaddi da kuma na abin da ya shafi irin tattalin halin da muke da cikin tattalin arziki in ga abinci ba mu da matsala kuma Allah ya ba mu abinci mu yi tattalin shi kada mu saka mu rayuwa da tafi karfin mu domin babban abin da ke kai mu cikin matsala shine sai muna son mu yi mu sai abin da ba mu da bukatuwa zuwa gare shi wani lokaci ko kuma na son mu yi rayuwar da tafi karfin mu kasashen turawa da sauransu zaka iske suna rayuwa ne daidai da su kowa daidai salar kishi da daidai karin shi yake yi mu ko dan afirka son muka sai mun yi rayuwar da tafi ta karfin mu shi da duk yake kai mu cikin waɗannan matsaloli an nuna mini an nuna mana lokaci a matso yan uwa su yi hakuri waɗanda lokacin da ya saboda muhimmanci su da tsaya da dan yi bayanin su kenan maudu'in mu ba zai samu shiga ba sai sati mai zuwa in Allah ya kaddara akwai rayuwa kuma ya bamu iko insha Allah ta'ala za a shiga cikin maudu'i na mustalah na al-lafzu wal ma'ana ko al-alfaz wal ma'ani abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk na'am alhamdulillah ɗan uwa mun saurari karatu ga bakin malam duk da cewa ba a samu an shiga cikin sabon maudu'i ba muna fatan Allah ya nuna muna rana kuma ta yau amin abubuwan da muka ji Allah ya samu amfana da su na bari kuma Allah ya ba mu ikon bari su بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد امين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمين.
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين.
اللهم حبب لنا الايمان وزينه في قلوبنا آمين.
وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان آمين.
وجعلنا من الراشدين amin ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين آمين.
واجعلنا للمتقين اماما آمين.
ربنا اتنا في الدنيا حسنه آمين.
وفي الاخره حسنه آمين.
وقنا عذاب النار آمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين.
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين